الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ودياتا تبتا أبنجي سبحانه وتعالى wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ashirin da biyar a cikin sura mai albarka suratul baƙara a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ashirin da shida mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا نعم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا نعم وما يضل به إلا الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزل labari ya sabuko raddan saboda mayar da martani liƙaulil yahud liƙaulil yahudi ga faɗar yahudawa lamma daraballahu almathala bizubabi yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buga misali bizubabi da kuda fi ƙaulihi cikin faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa in yaslubuhumu zubabu shay'an su fa waɗannan waɗannan arnawa waɗanda suke bautawa na gumaka idan waɗannan gumakan nasu idan aka shafe su da mai ko aka kawo wani abinci aka ajiye a gabansu ko aka saka wani abu a jikinsu to idan kuda ya warce musu wani abu daga cikin waɗannan abubuwan ya tuɓe musu wani abu daga cikin waɗannan abubuwan la yastanqizuhu minhu su waɗannan gumakan ba za su iya ƙwatowa kayansu ba daga wajen su waɗannan kudaje wal ankabut da kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya buga misali da al ankabut gizo-gizo fi qaulihi cikin fadar ubangiji ta'ala da yace kamathali al ankabut ittakhadhat baita wato tamkar misalin gizo-gizo ne wanda suka riki gida to lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da waɗannan ayoyin guda biyu to sai Yahudawa suka ce ma aradallahu bi zikiri hadhihi al-ashiya'il khasisa menene ubangiji subhanahu wata'ala yake nufi da ambaton waɗannan abubuwan waɗanda suke kaskantattu waɗanda suke wulakantattu wanda ba su da mahimmanci to sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ayar inna allaha la yastahi an yadriba matsalan haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala baya jin kunyar baya barin min an yadriba matsalan daga ya sanya misali an ya ja'ala matsalan ma'ana la yastahi min an yadriba baya barin daga ya buga misali ko kuma la yastahi darba matsalan darba matsalin ubangiji subhanahu wata'ala baya jin kunyar buga misalin ma ba'udatan wato matsalan yace maf'ulun awwal wato maf'uli ne na farko na yadriba saboda yadribu yahtaju ila maf'ulain an gane ko to matsalan maf'uli ne na farko ma nakiratun mawsufatun bima ba'daha nakira ce wanda take abar siffantawa wato da jumlar da za ta biyo bayanta ita ce ba'udatan maf'ulun thani ita ce maf'uli na biyu ai ayya matsalin kana inna Allah la yastahi haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala baya jin kunyar min an yadriba matsalan na daga ya buga misali ayya matsalin kana kowane irin misali ya kasance au za'ida ko kuma wannan maɗin aka ce sila ce ƙari ce li ta'kidil khissa saboda ƙarfafa wannan ƙasƙancin fama ba da hatu abin da yake bayanta ita ce kalma ta ba'uda shine al-maf'ulu tsani maf'uli na biyu an gane inna allaha la yastahi haqiqa ubangiji subhanahu wa ta'ala baya jin kunyar min an yadriba matsalan daga ya buga misali ma komun kankanta shi ba'udatan saburo ce mufradul ba'ud wato ba'uda mufradi ne na al-ba'ud sabraye wa huwa sigarul buɗi su ne ƙananan kazuzzumi an gane ko saburo su ne ƙananan kazuzzumi kazuzzumi shine irin kuɗin cizo dai wannan shi ake ce da shi albuɗi fama fauka ha da kuma abin da yake sama da su ai akbaru minha abin da shine mafi girma wajen abin da ya shafi ƙasƙanci minha daga saburo irin kaman zarra da sauransu to Allah subhanahu wa ta'ala baya barin bayaninsu shine yasa ce ai la ya turku bayanahu ubangiji ta'ala baya barin bayanin shi lima fihi saboda abin da yake cikin wannan abu min alhikami na hikimomi waɗanda suke masu tsada da hikimomi wanda masu hankali kan iya halarowa waɗannan hikimomi ɗin amma waɗanda suke dabbobi ne su ne arnawa kafirai inuhum illa kal an'ami balhum adallu sabila su a kullum idan aka saukar da aya maimakon ta ƙara musu basira sai ta ƙara musu dakushewa cikin dakushewar da suke da kwai ubangiji ta'ala ya ce fa'amman lazina amanu amma waɗanda suka yi imani suka gaskata da allah ta'ala fa ya alamuna suna sanin cewa annahu haƙiƙa wannan ayil matsala haƙiƙa wannan misali da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buga alhaƙu gaskiya ne a sabitu wanda yake matabbaci alwaƙi'u mawuƙi'ahu wanda ya afku a gurin da ya dace da ya afku min rabbihim daga ubangijinsu wato wannan shine abin da muminai wato a kullum idan Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali a kullum zuciyarsu tana ƙara tabbatuwa akan imani sannan kuma suna gaskatawa kan abin da Allah ta'ala ya buga misali da shi wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafirta fa yaquluna su kuma suna cewa ma za arada Allahu bi hadha matsalan wato menene ubangiji subhanahu wata'ala yake nufi bi hadha da wannan matsalan ta fuskar misali wato tamizi ne ai ma za arada Allahu bi hadha matsali menene ubangiji ta'ala yake nufi da wannan misalin da ya buga wa ma istifhamu inkarin wato wa maɗin nan da ya ce ma za a rada lahu makin wannan istifhamu inkarin wato neman fahimta ce wanda take haɗe da musu an gane ko muftada'un kuma muftada ne wa za da ya ce ma za zaɗin nan bi ma'ana allazi ma'ana mallazi arada lahu bi silatihi da kuma silatul mawsul wanda la mahalla laha min al-i'rab khabaruhu shine khabarin muftada din na maɗin ay ayya fa'idatin fihi wata fa'ida ce wanda take cikinsa an gane ku ay ayyu fa'idatin fihi wata fa'ida ce wanda take cikin wannan misalin da ubangiji ta'ala ya buga da shi ƙala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa fi jawabihim cikin ba su amsa game da wannan magana da suka yi ta cewa wata fa'ida ce wanda take cikin wannan abin da Allah ta'ala ya buga misalinsa. Allah ce yudillu kathiran bihi ubangiji ta'ala yana batar da da yawa bihi bi hadal matsali da wannan misalin da yake bugawa yana batar da da yawa anil haƙi ga barin hanya wanda take ta gaskiya li kufrihim bihi saboda kafircewarsu da wannan misalin da Allah ta'ala ya buga wa ya hadi kathiran Ubangiji ta'ala yana shiryar da da yawa minal mu'minina daga cikin muminai bihi da shi wannan misalin da ya buga li tasdiqihim bihi saboda muminai suna gaskatawa da misalin da Allah ta'ala ya buga ba sa kafircewa wa ma yudillu bihi to ba kowa ba ubangiji subhanahu wata'ala yake batarwa da misalin da yake bugawa illal fasikina face dai bayin shi waɗanda suke fasikai alkhariji na an ta'atihi waɗanda suke fita daga yi mishi biyayya dama alfusuq shine alkhuruju an ta'a fita daga yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya na'am الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون na'am ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض na'am أولئك هم الخاسرون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wato, su wane ne fasikai, ya ce, Allazina yankuduna na'atu, wannan siffar su ce. Allazina yankuduna ahadallahi su ne waɗanda suke warwarewa alkawali na Ubangiji. Ba a hidahu ilaihim abinda Ubangiji ta'ala ya alkawanta shi zuwa gare su fil kutubi a cikin littattafan annabawansu. min al'imani bi Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam na ba da gaskiya da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, min ba da mitsaƙihi bayan ƙarfafa wannan alƙawali da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi alaihim a kansu, min ba da taukidihi alaihim bayan ƙarfafa wannan alƙawali da ya yi a kansu. Wa ya ma amara Allahu bihi an yusal. sannan kuma suke yankewa abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi a sadar da shi. Minal imani bin nabi suke yankewa abin da Allah ta'ala ya yi umarni da a sadar da shi na imani da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam warrahimi da kuma sadar da zumunta wa gairi dalika da wani wannan daga cikin abubuwan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarni da a sadar da shi na kyautatawa zuwa ga bayin Allah da kuma yin ɗa'a ga Ubangiji ta'ala. Wa an da ya ce an yi salaɗin nan, badalun min damiri bihi, wato badal kulli ne minal kulli na damiri na bihi an yi sala, to badali ne na bihi ma amarallahu bi ma'ana wa yaqda'una ma amarallahu an yi sala. wato suna yankewa abin da Ubangiji ta'ala ya yi umarni da a sadar da shi, duk abin da Allah ta'ala ya yi umarni da a sadar da shi na zumunta ne na imani da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne kyautatawa ne zuwa ga bayin Allah yin ibada ne don Allah suna yankewa waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu. An gane ko? Wa yufsiduna fil ard sannan kuma suna yin ɓarna a cikin ƙasa. bil ma'asi ta aikata ayyuka ta hanyar aikata ayyuka na sabo wa ta'awiki anil imani da kuma kangewa mutane ga barin ba da gaskiya da Allah ula'ika humul khasiruna ula'ika wancananka almausufuna bima zukira waɗanda suke ababen siffantawa da waɗannan siffofin da aka ambata a baya humul khasiruna sune ainihin taɓaɓɓu a wannan gida na duniya sannan kuma su ne ainihin taɓaɓɓu a gida na ƙarshe ita ce lahira limasirihim ilan nar saboda makomasu zuwa ga wuta ce almu'abbada ce alaihim wanda take abar dawwamasuwa a kansu na'am كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم na'am ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ahla makka wato ya ku mutanen makka da sauran gari ruwa ga baki ɗaya mutane da aljannu kaifa takfuruna billahi ƙaƙa kuke kafircewa da ubangiji wa qad kuntum amwatan alhali haƙiƙa kun kasance matattu nuɗafan kun kasance ɗuggai na maniyi fil aslabi a cikin tsatsinan iyayenku mazaje fa ahyakum ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rayar da ku fil arham a cikin ma'aihohi na iyayenku mataye wa duniya kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya raya ku a wannan farfajiya ta duniya bi nafikhin ruhi fikum da busa rai a cikinku wal istifhamu lit ta'jib wato wannan neman fahimta da aka zo da ita kaifa litta'ajibu saboda mamaki ne akan wato yanayin da kafirai suke ciki kakane gashi kuma da kun kasance babu ko Allah ta'ala ya samar da ku amma kuma kuke kafirce mishi abin mamaki ne wannan min kufrihim na kafircewarsu da Allah ma'aƙiyamil burhani tare da tsayawar hujjoji wanda suke nuni akan samuwar Allah da kuma cancantar shi bauta ga bayinsa. Aulit taubihi ko kuma wato saboda zarginsu ne, wannan istifhami ne na taubihi, zarginsu ne akan wannan abin da suke kai ɗin. Gashi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya busa muku rai, ya samar da ku daga babu, yake arzuta ku abin da za ku ci a wannan gida na duniya. maimakon a ce ku ku gano cewa lalle ya cancanci bauta daga gare ku ku bauta mishi amma kuma sai ya zamanto kun fanɗare kun karkace kun ki bauta mishi kuna bauta waɗansu wanda kuma kuka sassaka kayan ku thumma yumitukum sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda yumitukum yake amsar rawukan ku indan tihai ajalikum lokacin karewar ajiloluwan ku thumma yuhyikum sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake rayar da ku bil ba'thi da tashin alkiyama bayan kun mutu an binne ku a cikin kaburburran ku Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da ku daga cikin kaburburran ku saboda yi muku sakamako kan abin da kuka aikata a gida na duniya thumma ilaihi turja'un sannan kuma zuwa ga ubangiji ta'ala ne ake mayar da ku turadduna ake maida ku ba'dal ba'si bayan tashin alkiyama fayujazikum ubangiji ta'ala yana sakaita muku bi a'malikum da ayyukan ku waɗanda kuka aikata a wannan gida na duniya kyawawa ko kuma wato kishiyoyinsu na'am هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات نعم وهو بكل شيء عليم Waƙala dalilan alal ba'asi Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa dalilan yana mai kafa dalili yana mai kafa hujja alal ba'asi akan tashin alkiyama lamma an ka ruhu yayin da su waɗannan kafirai suka yi musan tashin alkiyama suka ce babu wani zancen tashi da za a yi bayan an rasu. Ubangiji ta'ala ce huwallazi khalaqa lakum ma fil ard. Ubangiji ta'ala shi ne sarkin da ya halitta muku ma fil ardi dukkan abin da yake cikin ƙasa, ya halitta shi ne lakum saboda ku. Ayil arda khalaqa lakumul arda wa ma fiha. Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne ya halitta muku ƙasa da abin da ke cikin ƙasa ga baki ɗaya na alatu na jin daɗi jami'an ga baki ɗayansu. litan tafi ubihi saboda ku dinga amfana da shi zahiran wa batinan wato wannan dukkan abubuwan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta a saman doron duniya a saman doron ƙasa wannan saboda mu ne Allah ta'ala ya halitta saboda mu dinga amfanuwa da su ta'tabiru sannan kuma saboda ku dinga ɗokan lura ku dinga ɗokan izina ga dukkan wanda ya kaza ubangiji ta'ala zai mayar da shi kaza mastawa ila sama'i sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi nufi zuwa ga sama, ba da halƙil ardi bayan ya halitta ƙasa, ai ƙasa da ila sama'i ya yi nufin sama, fasawahunna saba a samawacin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan sammai saba a samawacin sammai guda bakwai. Sawahunna ma'ana sayyarahunna ya sanya su ba ya daidaita su ba. الضمير يرجع إلى السماء da yace sawahunna الضمير na hunna din nan yarji'u ila samai yana komawa ne zuwa ga sama li'annaha fi ma'anal jam'i saboda wannan ita sama da yace ila samai kaga sama da yace bai ce ba ila samawati to fi ma'anal jam'i a cikin ma'anar jam'i take al'ayilati ilaihi wanda wannan sawahunnan yake komawa zuwa gare shi wanda wannan zamirin na sawahunna yake komawa zuwa gare shi ai sayyara ha ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya sammai guda bakwai shine yace saba a samawacin sammai guda bakwai kama fi ayatin ukhra kamar yanda yazo cikin wata aya ta daban cikin suratu fusilat faqadahunna sab'a samawatin sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya su sammai guda bakwai ko? Faƙadahunna saba a samawacin fi yaumaini wa auha fi kulle sama'in amraha. To da faƙadahunna da fasawahunna da fasayyarahunna duk ma'anarsu guda ɗaya wa huwa alimun bi kulli shay'in ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne ga dukkan komai ga baki ɗaya mujmalan Allah ta'ala ya san komai a dunkule wa mufassalan kuma ya san komai a rarrabe filla filla daki daki babu wani abin da yake ɓoye mishi na'am aflata atabiruna shin ba kwa lura annal qadira ala khalqi zalika haƙiƙa sarkin da yake da iko akan halitta waɗannan abubuwan gabaki ɗaya akan halitta ƙasa wanda kuke rayuwa a kanta da kuma sama wanda ta muku wato rifi kamar rifi ne na ƙasa ba kwa lura cewa ibtida'an farko annal qadira ala khalqi zalika ibtida'an haƙiƙa sarkin da yake da iko akan halitta waɗannan abubuwan a farkon lamari wa huwa a'zamu minkum wanda kuma waɗannan abubuwan kowanne kun san sun fi ku girma ƙasa ta fi ku girma sama ta fi ku girma qadirun ala i'adatikum mai iko ne akan ya dawo da ku bayan kun mutu ya busa muku rai karo na biyu na'am وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة na'am قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك na'am ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك na'am قال إني أعلم ما لا تعلمون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa zukur ya Muhammad, ya Muhammad ya ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, wa zukur ka ambata wa al'ummarka izƙalar rabbuka lil mala'ika, yayin da Ubangijinka subhanahu wa ta'ala ya faɗa ga mala'ikai, ya ce da su inni ja'ilun khalifatan haƙiƙa ni mai sanya halifa ne fil ardi a cikin ƙasa. zan sanya halifa a cikin ƙasa wanda ya ni zai zamanto khalifa na zai zamanto wakili na wanda zai maye min fi tanfidi ahkami cikin zartar da hukumce-hukumce na fiha a duniya wa huwa adamu shine annabi adam alaihi salatu wassalamu abul bashar Allah ta'ala ya ya ƙara yarda da shi qalu ataj'alu fiha man yafsidu man yafsidu fiha Allah ta'ala wato ya ƙara aminci a gare shi ƙalu sai mala'ikai suka ce wa ubangiji subhanahu wa ta'ala a taj'alu fiha yanzu ubangiji ka sanya a cikin ƙasa man yufsidu fiha wanda zai yi barna a cikin ƙasa wanda zai dinga yin barna a cikin ta ka sanya shi a matsayin shine wakilinka wanda zai kula da zartar da hukumce-hukumce naka a cikin ƙasa bil ma'asi ta hanyar aikata ayyuka na sabo saboda cewa idan ɗan adam ne ka halitta to Allah ta'ala za ka shigar mai da shawa a cikin zuciyar shi wannan sha'awar kuma za ta iya sawa ya aikata abin da baka so wa yasfiku dima'a sannan kuma ya dinga zubar da jinanai yuriquha ya dinga zubar da jinanai bil qatli da kashewa junansu kama fa'ala banul janni wato kaman yanda 'ya'yan iblis suka aikata wa kanu fiha sun kasance su kuma banul janni sun kasance a duniya falamma afsadu yayin da suka yi barna arsalallahu alaihimul mala'ikata sai ubangiji subhanahu wata'ala ya turo da mala'ikansa wajensu faɗar duhum sai suka kore su daga inda suke suka kai su ilal jaza'ir zuwa tsibirai wani jabali da duwatsu suka je can inda ya zamanto akwai irin tsibiri na aljannai wanda idan mutum ya tafi can zai ta haɗuwa da aljannai ne ba da mutane zai haɗu ba saboda ba gurin a mutane ba ne gurin aljannu ne nan da kuma saman duwatsu. Wa nahanu nusabbihu bihamdika mala'ikai suka ce wa Ubangiji gashi mu muna yin tasbihi mutalabbisina bihamdika halin kasancewar mu muna masu cuɗanya wannan tasbihin bihamdika da yabanka ai naqulu subhanallahi wa bihamdi muna cewa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da yabansa wa nuqaddisu laka sannan kuma muna tsarkake ka nunazzihuka muna tsarkake ka amma la yaliqu bika ga barin dukkan abin da bai dace da kai ba na tawaya fallamu za'idatun wannan lamna wa nuqaddisu laka lamu din nan za'ida ce ba na wa nuqaddisuka ne wal jumlatu halun wannan jumla ta wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka jumla ce wanda ake ce da ita haliya ma'ana wal halu annana nusabbihu bihamdika alhali haƙiƙa mu muna yin tasbihi muna cuɗanya wannan tasbihin da yabanka muna cewa subhanallahi wa bihamdi wa nuqaddisu laka sannan kuma muna tsarkake ka daga dukkan tawaya daga dukkan abin da bai dace da kai ba daga dukkan aibabbuka ai fa nahnu ahqqu bil istikhlaf mu ne muka fi dacewa da ka sanya mu mu ne wakilanka a duniya ba wai annabi adam ba Ƙala ta'ala sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da su, Inni a'lamu ma la ta'lamuna ya ce mala'ikai, Ni na san abin da ku ba ku san shi ba, minal maslahati na maslaha na kawa gyara fistikhilafi Adama cikin sanya annaba Adam alaihi salatu wassalam ya zamanto khalifa na a duniya, wa anna zurriyatahu fihimul muti'u wal asi. wato haƙiƙa a cikin zurriyar annaba adam alaihi salatu wassalam akwai mutanen kirki masu biyayya wanda za su dinga kaɗe tani da bauta su dinga mun abin da nake so wal'asi daga cikinsu akwai masu taurin kai wanda suke fanɗararru wanda za su dinga saɓa wa umarnina ya ce fa ya zaharul adalu bainahum kaga sai adalci ya bayyana a tsakankaninsu saboda mahaifinsu annabi adam alaihi salatu wassalamu shine na aika a matsayin wakilina na'am faƙalu to shi kenan a lokacin bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu haka mala'ikai sai suka faɗa a tsakankaninsu suka ce lan ya khaluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lama suka ce da ɗai ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai halitta halittar da su ne mafi karamci a wajen shi ba sama da mu ba wata halittar da Allah ta'ala zai halitta a nan gaba wanda suka fi suka fi mu karamci a wajen Allah wanda suka fi mu matsayi a wajen Allah wala a'lama hakanan ba wata halittar da Allah ta'ala zai halitta a nan gaba wanda za su fi mu ilimi wanda za su fi mu sani li sabqina lahu saboda duk wato halittar da Allah yayi bayan mu mun fi shi kwanaki shine li sabqina lahu saboda rigayar mu a gare shi mun fi shi kwanaki mun girme shi wa ru'yatina ma lam yarahu sannan kuma duk halittar da Allah ta'ala zai halitta a yanzu akwai abin da mu mun gani shi bai gani ba shi wannan abu shikenan da suka faɗa haka fa khalaqallahu ta'ala adam sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi adam alaihi salatu wassalam min jami'in adimil ardi wato daga huskoki na ƙasa daga huska ta ƙasa ai wajiha daga huska ta ƙasa bi an qabada minha qabdatan wato ya yi danki guda min jami'i alwani ha daga dukkan launi-launi na ƙasa da jar ƙasa da baƙar ƙasa da wankan tarwaɗa da ƙasa wanda take mai tauri da ƙasa wanda take ba ta da tauri mai taushi da ƙasa wanda take mai kyau da ƙasa wanda take mummuna shine nau'i-nau'i na ƙasa ga baki ɗaya Allah ta'ala ya damƙa ya halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam. wa ujidat bil miyahil mukhtalifa sannan kuma aka jika wannan ƙasa aka kwaba wannan ƙasa wanda za a halitta annabi adam alaihi salatu wassalam da ita da ruwaiwaki wanda suke masa saba wani ruwan mai daɗi ne idan ka sha shi zaka ji mai daɗi ne a makogoro wani zaka ji mai kartal makogoro ne wani ba zai shayi ba wani mai manda ne wani mai kanwa ne to da su aka halitta annabi adam alaihi salatu aka jika ƙasar da za a halitta annabi adam shi yasa sai ya zamanto me ‘ya'yan annaba Adam alaihi salatu wassalamu akan wannan tsarin, waɗansu za ku gansu farare ne, waɗansu baƙaƙe, waɗansu jajaye, waɗansu wankan tarwaɗa, waɗansu na da kwai daɗin ma'amala, waɗansu ba su da daɗin ma'amala, waɗansu mutanen kirki ne, waɗansu lalatattu ne, waɗansu tsakatsakiya ne. An gane ku? To shi ne saboda haka ne, shi ne ce wasawahu sai Ubangiji ta'ala ya halitta annaba Adam alaihi salatu wassalamu ya daidaita shi. Wa nafakha fihi ruha ya halitta ya busa rai a cikin annabi Adam alaihi salatu wassalamu fasara hayawanan hassasan annabi Adam ya zamanto halitta ce wanda take mai motsi ba da an kana jamadan bayan da ya zamanto sandararre daskararre a guri ɗaya a ajje kafin a busa mishi rai na'am وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني نعم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم kuntum sadiqin shikenan bayan wato Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mala'ikan shi cewa zai yi halitta wanda kuma wannan halittar ita ce zai saka a matsayin ita ce wakiliyar shi a nan duniya annaba adam alaihi salatu wassalamu Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi wa allama adam al'asma'a kullaha sai ubangiji ta ku- yawa wa allama adam al'asma'a kullaha ko kulliha yana kullaha ko wannan namu kulliha yi amma kullaha ne wa allama adam al'asma'a kullaha sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da annaba adam alaihi salatu wassalamu al'asma'a kullaha sunayen abubuwa ga baki ɗayansu ai asma al-musammayati sunayen abubuwan ambato kullaha ga baki ɗayansu hattal ƙasa'ata har ma masaki sai da Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam alaihi salatu wassalamu sunan shi wal fusai'ata da ƙwarya wal qusai'ata da ƙwarya an gane ko wal fusa- wal faswata da kuma wato tusa wanda take mai ƙara wanda take fitowa da ƙara wal fusayyata da kuma wanda ba ta fitowa da ƙara wal migrifata da kuma luddai bi an alqa ilmaha ubangiji ta'ala ya jefa sanin su fi kalbihi a cikin zuciyar annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya sanar da annabi adam cewa masaki ga abin da ake da shi ga abin da ake da shi ga abin da ake da shi ga abin da ake da shi wanda kuma mala'ikai bu san wannan masakin ba sunan shi ma bu sani ba ballantana abubuwan da ake da shi ya sanar da shi ga abin da ake yi da ƙwarya ga abin da ake yi da ita ga abin da ake yi da ita ya sanar da shi ga abin da ake yi da ludai ga abin da ake yi da shi ga abin da ake yi da shi to shikenan summa aradahum alal malaikati sai kuma ubangiji ta'ala ya bujurto da waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu ayil musamma ya ci waɗannan abubuwan an bato gabaki ɗaya alƙasa'a da alƙusai'a da alfaswa da alfusayya da almijirfa sai ya bujurto su wa fihi wato a cikin wannan da ya ce sun ma'arada hum bai ce ba sun ma'arada ha alal mala'ikati ta galibul ukala'i akwai rinjayar da masu hankala akan waɗanda ba su da hankali sai ubangiji ta'ala ya bujurto su alal mala'ikati akan mala'ikai faƙala lahum tabkitan sai allah ta'ala ya gaya musu tabkitan saboda ya sanya su kuka ya ce da su an bi'uni ku bani labari akhbiruni ku bani labari bi asma'i ha'ula'il musammayat da sunayen waɗannan abubuwan ambato ga baki ɗayansu in kuntum sadiqina idan har kun kasance masu gaskiya ne fi anni la akhluqu a'lama minkum cikin cewa ni ba zan iya halitta wanda ya fi ku sani ba an gane ku saboda sun ce lan ya khaluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lamu ku cikin faɗar ku da kuka ce la akhluqu a'lamu minkum bazan halitta wanda ya fi ku sani ba aw annakum ahaqu bil khilafati ko kuma ku ne kuka fi dacewa da ku zamanto wakilai na a duniya wa jawabu sharɗi to jawabun na sharɗi shine in kuntum sadiqina jawabun nasa dalla alaihi ma qablahu jumlar da take kafinta ta cewa an bi'uni ku bani labari yayi shirya a kansa to shikenan insha Allah ta'ala za mu kwana a nan a karatu na gaba za mu tashi daga kan abin da ya shafi kisar mala'ikai da kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala da annabi adam alaihi salatu wassalam wa bi hadzal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik